بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta asabar wadda ta dace da 20 da watan safar wata na biyu hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 46 wanda ya dace da 24 da wata na takwas miladiya 2024 da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam a wannan masallaci na darul hadis da yake wannan unguwa ta cimitau a wannan kasitaccen birni datawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na 48 a jerin darussan da muke gabatarwa a duk mako muna fatan Allah subhanahu wataala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya kuma nuna mu da ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ya taimake mu akan tsayewa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asasin da ya gabata mun shiga karatun kitabul fara'id kuma wanda yau in Allah ya kaddara za mu yi da littafin muna fatan Allah ya muna muwafaka mun ɗauko zance akan bayani na na gado mun karanta hadisi na abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda cewa a yi gaugawan sadar da gado da magada abinda kuma ya saura bayan an raba to sai a danka ma namiji da ya fi kusa da mamaci muka ce maza da suke cin gadon dan annabi adam mutum in ka mutu akwai mazaje da suke cin gadon ka haka cikin mata akwai masu cin gadon ka namiji guda goma sha biyar yake cin gadon namiji akwai maza guda goma sha biyar da suke cin gadon mamaci a dunkule guda goma ne amma idan aka bude su guda sha biyar ne daga cikin masu cin gadon ka mazaje na farin akwai al'ibin akwai ɗanɗanka ɗa da ka haifa domin idan aka ce ɗanɗa a tsantsagoran hausa na nihin jika haka ne? to idan aka ce ɗa wanda kai ka haife sa da ka ɗan mutum yana cin gadansa ɗa namiji wanda ka haifa dalili faɗar Allah yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn na biyu akwai ibnul ibn ɗan ɗa ɗan ɗa wa kenan jikanka daga jika yana cin gadon kakansa ko da ko abun ya sabka jikan jika na uku cikin mazaje akwai al'abbu uba mahaifin da ya haife ka yana cin gadonka na na hudu aljaddu kaka wani kaka kenan na wajen uba ba na wajen uwa ba kaka na wajen uba yana cin gadon mutum in ba shi kuma kaka na sama idan misalin ya mutu to kuma sai akwai kakan baban kai kakanka ne to kuma sai a ce kakan kakanka ya rasu amma akwai kakan babanka yana cin gadon ka kun bayyanta na nauke nan na hudu aljaddu mu dinga rikewa ba zan tambaye mu in Allah ya yarda muka ce da da kuma dan da da kuma uba da kuma kaka muka ce kaka na wani bangare na wajen uba na wajen uwa baya cin gadon mutum kaka na wajen uwa baya cin gado na biyar al'akhu shaqiq idan ka ce akhi shaqiqi shine wanda kuka hada dan uwa kananka kowa da kuka hada uwa ɗaya uba ɗaya da shi kane ko yayanka da kuke uwa ɗaya uba ɗai da shi yana cin gadon shi ake cewa akhi shaqiqi mun fahimta baban ku ɗaya mamar ku ɗai da shi yana cin gadon ka idan ka mutu kai ma kana cin gadon sa in ya mutu na shida al'akhu li abin dan uwa na wajen uba mutuna da kuka hada uba dai da shi amma uwa kowanne da tasa babanku guda amma uwa kowa da tasa kana cin sa yana cin ka kuma ma ya fi ɗan uwan da kaɗo cikin ciki ɗaya matsayi a wajen rabon gado eh wani wake uba ɗai uwa kowa da tasa ya fi matsayi ya fi kusanci da kai bisa da ka haɗa uwa ɗai uba kowa da nashi mun banci karatun duk wanda uba ne ya haɗa ku da shi duk wanda uba ne ya haɗa ka da shi to ya fi kusanci da kai bisa da wanda uwa ya haɗa ka da shi a shari'a amma kuma a mu'amala mutane su fi mu'amala da wani suka haɗa uwa ɗaya bisa da suke uba da hana cewa ɗan uba to ɗan uba yana cin gadon ka kana cin gadonsa ina fatar mun fahimta sai kuma al'akhu li'um ɗan wani ka haɗa uwa ɗaya da shi uwarku ɗaya amma uba kowa da nashi yana cin gadon ka shine mutum na na bakwai da ke cin gado kun bai ci karatun na takwas ibn al-akhi shaqiq ibn al-akhi shaqiq dan dan uwanka wanda kuke uwa dai uba dai da shi wanda kuke uwa daya uba dai da shi idan ya mutu akwai dan sa ba mai cin gadon ka yaron yana cin gadon wanda kuke uwa dai uba daya kun bai ci karatun yanzu nan za ku gano cewa ashe ɗan uwa da kuke uba ɗaya yana da mutunci kwarai da gaske wani ku ji karatun ɗan uwa wanka ko ƙananka da kuke uwa ɗai uba ɗaya idan ba shi to ɗansa yana cin gadonka ɗansa wani muke cewa da da hausa muke cewa tegaza kenan ko e to tegazanka yana cin gadonka a hausar adarci ana cewa tegaza mala sauta kuke cewa wa tegaza kuke cewa ko masha Allah tegazan ka yana cin gadon ka wanda kuke amma fa wanda kuke uwa daya uba daya da shi mutum na takwas na tara afwan da yake cin gadon ka ibnul akh li abin dan dan uwanka da kuke uba daya da shi wanda kuka hada uba daya idan Allah ya masa rasuwa ai Allah ya maka rasuwa shi ma sai ya rasu ba mai cin gadon to shi gadon yana komawa gari sai yana cin gadon ka wanda kuka haɗa uba ɗai da shi amma duk wanda kuka haɗa uwa ɗai da shi in ba shi to ɗansa bai cin gadon ka eh kun gane karatun baya ci wanda misalin kuna uwa ɗai uwa ɗai uba kowa da nashi to ɗan ɗan uwan ka kuke uwa ɗai baya cikin masu cin gadon ka baya ciki amma da kuke uba ɗaya uwa kowa da tashi ɗansa yana cin gadon ka kenan yanzu mun fahimci waye ƙarfi na'am wanda ya fi ƙarfi wanda kuke uba ɗaya ya fi wanda kuke uwa da tashi sai mutum na goma shi ne al'ammu shaƙiƙ ƙanan uba kowan uba suka suke uwa ɗai uba ɗai da ban haifinka amminka wanda kuke uwa ɗai ƙanan babanka kowan babanka da suke uwa ɗaya uba ɗaya yana cikin masu cin gadon ka in ta kama e kanan baban babanka ba fa kanan shi babanka in ba baban amma fa akwai lokaci akwai babul hajab yana cikin mutanen da shari'a ta zana suna cikin masu cin gado kanan babanka kowan babanka suke uwa daya uba daya yana cikin masu cin gadon ka haka ibnul ammi shaqiq dan kanan babanka dan kanan afon al'amuli abu na sha ɗaya na sha ɗaya al'amuli abu ƙanan babanka suke uba ɗaya amma uwa kuwa da tashi ƙanan babanka suke uwa ɗaya bai cin gadonka amma ƙanan babanka da suke uba ɗaya yana cin gadonka shi balma ƙanan uwa da wan uwa ba sa cikin masu cin gado ƙanar mahaifiyarka da wan mahaifiyarka ba sa cin gadonka amma kanan babanka da wan babanka suna cikin masu cin gadonka kuma kai ma kana cin gadonsu eh hukumar karatun ashe kaga bangaren uba ya fi karfi akan wa akan bangaren uwa sai mutum na sha biyu ibn al'ammi shaƙi ɗan ƙanan uba ko ɗan ƙanan uwan uba da suke uba ɗai uwa ɗai da da babanka mutum ne yake babansa ɗai mamasu ɗai da mahaifinka to sai zamanto tana kamawa shi in ba shi ɗansa ya ci gadonka shi dai ibn al'am shaqiq ko kuma ibn al'am li'abid ɗan ƙanan uba kowan uba wanda amma uban ne hada suka hada uwa kowanne da tasa sai mutum na sha hudu shine azzauju mutum na sha hudu shine miji miji na cin gadon matarsa sai kuma mutum na na na sha biyar almu'tiku wanda ya intar idan ka intar da bawa kana cikin cin masu cin gadonsa wannan su ne mutum guda goma sha da suke cin gadonka duk wanda ka ji ba mu ambata ba baya cin gadonka duk wanda ka ji ba an kawo shi ba nan cikin maza dai to baya cikin masu cin gado to sai masu cin gado cikin mata su kuma mutum goma ne mace goma ke cin gadon mutum mace ta fare shi ne albintu ɗiyarka da ka haifa ɗiya ta cikinka tana cin gadonka ko a ce ɗiyanka mata na biyu bintul ibin ɗiyar ɗanka namiji amma ɗiyar ɗiyarka mace ba ta cin gadonka ɗiya misali a ce kana da ɗa ɗa namiji ɗa namiji kun bayyanta sai ka mutu to wancan wancan wancan uban shi shi ma ya kakin ka mutu wancan uban ya mutu ko to da ka daga cikin din gado sai zaman to kakin mutun ya ci gado sai ya mi sai in yana raye to shi babu ubansa amma jikanka ne na ɗanɗanka yana cikin wanda za a ba gado amma in ɗiyarka mace ta haife sabecin gadonka in ɗiya mace ta haife sabecin gado amma in ɗa namiji ya haife sa yana cin gado amma da ɗiya mace tana da rabin rabin dukiya ake ba ta in ita kaɗai ce in kuma su da yawa ne za a ba su sulusani biyu cikin uku za mu zo mu gai za mu kawo misalai sai mutum na uku cikin mata ta ce al'ummu mahaifiya tana cin gadon mutum amma ƙaunar mamarka da yar mamarka ba sa cin gadonka amma ƙanan babanka da wan babanka suna cin gadonka ku fahimci karatun fa da kyau ina ba ta kun gane karatun wan babanka da ƙanansa da ɗansa suna cin gadonka amma ita ƙaunar mamarka ko da uwarsu ɗai ubansu ɗai ba ta cikin masu cin gadonka amma kanan babanka ko da uba suka hada wasu hada da uwa bana cikin masu gadonka amma da za a samu mace kaunar mamaka ta hada ko kuma wanta ko wanta ko kananta ko yarta uwansu ɗaya ubansu ɗaya ba sa cikin masu cin gadon mutum amma shi kanan uba ko wan uba ko da uba suka hada da shi uwar kowa da ta to za a ba su gado kuna bayyana karatun jayyid mutum na biyar aljaddatu kaka ana nihin uwar mahaifiyarka uwar mahaifiyarka wadda ta haifi mamarka tana cikin cin masu cin gadonka haka kakar ta haifi babanka tana cikin cin gadon ta ce mutum na biyar ma kakar uwa tana cin gado kakar uba tana cin gado sai kuma mutum da shi da shi ne al'ukhtu shaƙiƙa ‘yar uwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya tana cin gadonka sai al'ukhtu li'abin ‘yar uwa da kuka haɗa uba ɗaya da ita da kuma mun bayyanta wadda uba ne ku haɗa da shi ta amma uwa kuwa da tata sai al'ukhtu li'ummin ‘yar uwa da kuka haɗa uwa guda da ita amma uba kowa da da nashi sai azzauja matarka ta aure sai almuti'a wadda kuma ka inta almu'tiqa wadda ka ka intar da su to jama'a malamai suka ce idan mazan nan duka suka hadu cikin mutum 15 da muka ambata na harko muka ce akwai akwai da akwai dan da akwai uba akwai kaka akwai kanan uba da su akwai kanan kane kowa da kuke uwa dai uba dai da shi akwai wanda kuka hada uba da shi akwai wanda kuka hada uwa da shi akwai kanan baba da kuka hada suka hada uwa ɗaya uba ɗaya da shi akwai kanan uba suke uba ɗaya da shi sannan kuma akwai dan kanan uba da hada uwa suke abin nan suka da uba da da baban sannan kuma akwai akwai miji akwai wanda aka iltar suwaye da suwaye sauran guda uku dan dan uwan da kuke kuka da uwa ɗaya uba ɗaya da shi da kuma dan dan uwa dan kare ko dan walka da uba suka da uba yana cikin masu cin masu cin gadan gadan mutum da kuma dan uwa da kuka da uwa da shi to idan suka haɗu gaba ɗaya idan suka haɗu gaba ɗaya duka cikin wayannan mutum sha birkin nan ko aka ce duk ga su nan kowa yana nan duka kai ne ka mutu amma ga wayannan sha birkin nan to cikin sha biyarkin nan mutu uku ne za su yi gadonka cikin maza duka cikin sha biyarkin nan uku ne za su yi gadonka dawa dawa da farko uba dole sai ya ci gadonka ba a raban gado ba a hijabu uba matukar yana raye daya na biyu shine al'ibni ɗanka da ka haifa ba a raban gado ɗanka bai samu ba na uku mata ta mutu ta mijinta ba a raban gado ba babu mijin mace ba dole sai an ba sa kun bace karatun to in mata kuma suka hadu su mata idan mata suka hadu gaba daya mace biyar suke cin gadon ka mace biyar suke cin gadon ka idan suka hadu huri guda da fari akwai diya akwai diyar danka sannan kuma akwai mahaifiya akwai yar uwar kuke uwa ɗaya uba ɗaya sannan kuma akwai watan matarka to idan duka da mazan da matan kowa ya haɗu kai kaɗai ne ka mutu mutum 25 duk gasu kowa tsayi kai ne Allah ya wa rasuwa to duk cikinsu mutum bin za su gada ka duka cikinsu mutum eh duka in aka haɗu mutum 25 ka kowa tsaye da ransa mutum bin za su gada ka dawa dawa sai mu ce babanka yana ciki mamarka tana ciki ɗanka yana ciki ɗiyarka tana ciki to sai a ce to kai ne ka mutu kenan ko to matarka tana ciki in ita ce ta mutu kuma tana ciki su wayannan ba su faɗo kullum aka zo da bangado sai a fidda ma wayannan mutane ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu jama'a mun bace karatun ko to shi yadda ake raba gado akwai al-furudul muqaddara fi kitabillahi ta'ala guda shida ne tsarin da Allah ya tsara a raba gado akan sa guda shida ne akwai wanda ake ba rabin dukiya akwai wanda ake ba a raba dukiya hudu a bashi ɗaya bisa hudun dukiya akwai wanda ake raba dukiyar a bashi ɗaya cikin takwas kin dukiya akwai wanda ake ba biyu saman ukun dukiya akwai wanda ake ba kuma ɗai saman ukun dukiya kuma akwai wanda ake ba ɗai saman shidan dukiya kenan akwai nisfi akwai rubu'i akwai sumuni akwai sulsani akwai asulusu kuma akwai asudusu Allah ya samun fahimci wannan karatun jama'a mun fahimta to sai mu yi rabon kowanne daga ce sai mu ce saboda muna son mu yi da babin sai mu yi rabon kowa kowa an tsara kasan da za a bashi in ka da wani to ga kasanka in ka da wani ga kasanka na farko mu ɗauko miji idan mace ta mutu ta bar mijinta idan mace ta mutu ta bar mijinta miji na cin gado kala biyu ne ko a bashi rabin dukiya gaba ɗaya ko a bashi ɗai saman hudun dukiya baki ɗaya kun fahimta idan mace ta mutu ta bar babanta ku ji da kyau idan mace ta mutu ta bar babanta da mammata da mijinta ba ta da kowa ba ta mana ba ta yi kowa ba ko to ku ji da kyau ku saura da kyau idan aka zo rabon gado mijin rabin dukiya za a bashi e gaba daya in ta mutu ba ta da ɗanɗa mijin ana bashi rabin dukiya ne baki ɗaya uwar sai a bata sulsanil baki a sulsul baki afon a sulsul baki wanda ƙarshen shi sudusi ne shi kuma duk abin da ya saura na uba ne Allah ya samun fahimci karatun kun gane miji muka ce za a bashi rabin dukiya uwar kuma za a ba ta sulsul baƙi haka ƙur'ani ya kira shi amma in ka dibi mas'alar asalinta nawa ne watan abin nan ne sudusi ne abin da duk ya saura sai a bai wa uba to sai ka hada misali to ya zamu hiddo wannan kasan sai mu ce ga mu da nisfi ga sulsul baki kuma ga asaba shi uba nan a wanga wurin ba a cewa ga kasan uba duk abin da ya saura shi kuma zai mamaye ba amma da sharadin sai an fidda wa miji shi sai mu ce almas'ala muluka min sitta yanzu sai ka sai ka sai ka ɗauki 6 kai divisé par, par 2 eh 3 jayid idan kai divisé par 2 sai kai kuma par 3 kin 6 divisé par 3 eh a sudisi za a bata a nan sulusul baki kai divisé par 3 6 divisé par maka ce 6 divisé par 2 shi zai bada 3 to in haka yi 6 divisé par uh, par 3 de ɗai zai saura nawa biyu zai saura masha Allah cikin kiran an hida ma wancan shida ce garin fa aka yi da uku kuma kuka ce aka yi da biyu ga shida ga uku ga biyu za su saura ɗai za ta yi saura to lissafin akwai garar cikinsa abinda uwar za ta samu ɗai cikin shida za a bata a nan za a bata ɗayin cikin shiddan cikin shiddan ɗaya za a bata sai da wato kashi guda su saura ko in aka yi damu miji kashi uku cikin shida sai a bai ta kashi ɗaya saura kashi dawa to kashi biyun uba za a baiwa shi me yasa sai mu ce asibu ne saboda babu wanda ke dangantaka da namijin sai babu wanda ke dangantaka da mamaci maza sai shi kun ba shi karatun mun gane karatun to da a ce a kaddara akwai a ce akwai ɗa namiji mutum ne ya mutu sai bar matarsa ko mace ta mutu sai ta bar ɗanta namiji ɗanta namiji da babanta da mamata da mijinta to don miji ya tashi daga hudu a rabin dukiya ya dawo ɗai saman hudu za a ba sa ɗai saman hudun dukiya rubu'i kenan uwa na da ɗai saman shidda dukiya uba na da ɗai saman shidda dukiya shi kuma duk abin da ya yi sauran na ɗan ne kun baita ya shi yanzu ba a cewa abin da ya saura a baiwa uba saboda akwai wanda ya fi kusanci da da ya ta shi ne ɗanta sai a baiwa sai a baiwa ɗan mun fahimci matsalar ko ina batar mun fahimta ko sai an haza kudi kasa araba sabon za ku gani eh almuhimmu da shi miji kaso biye ke ci in akwai da za a bashi rubu'i in babu da za a bashi mi nisfi to sai kuma mata matar aure matan aure suna cin cinuwa nau'i biyu ne ko a ba su rubu'i ko kuma a ba su sumuni miyan rubu'i shine ɗaya saman hudu yau shi ake ba mace ɗaya saman hudu shi ne idan mijin ya mutu bai da ɗanɗa bai taɓa haihuwa bai da ɗanɗa ko ɗai nata ko na waninta to za a ba ta rubu'in dukiya ne ɗai saman hudu idan kuma yana da ɗanɗa za a ba ta ɗai saman takwas ne to hannun ke so mu gane wani abu ana zancen ɗai saman takwas ko ɗai saman hudu idan mutum na da mace ɗaya sai ya mutu za a ba ta ɗai saman takwas ne idan su biyu ne ɗai saman takwas in akwai ɗiya idan su uku ne ɗaya saman takwas in su ne ma ɗaya saman takwas ne in babu ɗan da kuma bai taɓa haihuwa ba ɗaya saman hudu za a ba su wannan ɗaya saman hudu ne za a raba musu wa daida su tsakaninsu amma iri da ake a ce a ba mace aure kasan ɗa namiji kuskure ne mace ba ta cin kasan ɗa namiji kusa a kuma cewa a ƙiyasta abinda aka ba namiji ɗanka a baiwa matarka ta aure kuskure ne ba a haka nan e ita na ta hidda wata ake ɗai saman hudu ko ɗai saman takwas yashi take ci ɗai saman hudu in baka da kowa ɗai saman takwas in ka ɗanɗan da ko da ba ita ta haife sa ba ɗai saman takwas za a bata sai uba shi uba yana cin yana cin ɗai saman shida idan akwai ɗa namijin da yake cin gadon ka in babu ɗa namiji ɗiya mace ce za a ba shi ɗai saman shida kuma a ƙara masa abin da ya saura idan kuma babu ɗan ɗa namiji babu ɗiyama ce to yanzu duk abin da aka raba ya yi saura shi zai babakere a kai shi zai hayi a kai saboda asibi ne to sai kuma kaka shi kuma kaka na wajen uba muka yi zance na wajen uba bai cin gado amma kaka mace ta wajen uba tana cin gado amma kaka na wajen uba bai kaka mace ta wajen uba cin gado shi kuma tsarin shi ma kamar kamar uba ne idan babu babu uba akwai kaka to kakanka na cin gadon ka idan babu babanka amma akwai kakanka babanka ya rasu to kakanka ke da kai zai ci gadon ka zai ci ɗaya saman shida zai ci ɗaya saman shida tare da asuba kuma zai ci zai mamaye dukiyar baki ɗaya in babu kowa sai mahaifiya mahaifiya ana ba ta ɗaya saman uku idan babu mai cin gadonka ko kuma a'a akwai masu cin gadonka amma 'yan uwanka ne 'yan uwa ƙanne da yanne sun hadu sai a ba ta ɗaya saman uku idan aka samu babu su afin idan babu ‘yan uwan gaba ɗaya baka da wa baka da kai ne to sai ba ta ɗaya samun uku misali sai mutum ya mutu bai da bai da ɗanɗa kuma bai da ‘yan uwa shi kaɗai ne to nan ma masa za ta ɗauki ɗaya samun uku ne idan kuma kana da ‘yan uwa ko kana da ɗanɗi kana da ɗiya to za ba ta ɗaya saman shida ne za a bata ɗai saman shi da sai kuma kaka ita ma tsarin ta irin tsarin uwa ne sai mu ce ‘yan uwa ƙannanka da yannanka suna cin ɗai saman shida idan suka zamanto ba mai cin gane kase su kuma babu uban babu mahaifinku don in akwai babanku in akwai babanku to ƙananka da wanka ba su cin ganenka in akwai baba ƙane da wa duk ba sa cin ba za cin gadon mutum mun fahimta idan kuma ya zamanto suna da yawa to za su ɗaya saman ukun dukiya ne sai kuma ɗiyarka ɗiya tana cin rabin dukiya idan ya zamanto ita kaɗai ce kuma babu wani baka ɗan ɗa namiji don akwai babanka biyan ta cin rabin dukiya sannan kuma ana bata tana ɗauke dukiyar gaba ɗaya ta zamanto asuba su haɗu da su da uwa ƙannanta maza da mata su haɗu wuri guda sai su mamaye duka sai ayyukan zakari mislu hazzil unsayin diyar da ita ma kusan wannan matsala tana cin ɗaya saman biyu tana cin biyu saman uku tana cin biyu saman shida kuma tana mamaye dukiyar ta zama tuta da ƴan uwanta ita ma sai al'ukhtu shaqiqa ƴar uwa da kuke uwa ɗaya uba ɗaya idan ba mai cin gadon ka cikin maza kwata kwata tana fitowa ta ci gado ta samun rubin dukiya kaula ka koyarka ta kuke uwa ɗaya uba ɗaya wani duka sautin nisa'i ta bayanin su duka wannan abin nisa'i ta yi bayanin su Allah ya fayyace kun shi garin fa saboda Allah ya san dan annabi adam game da sha'anin kuɗi akwai matsala ko sai raba kayansa sai ya raba kayansa haka yar wanda kuke uwa uba guda haka duk wanda za a baiwa gado Allah ya tsara abin da za a basa illa dai abin da muke ta jan hankali a kai shine a duk lokacin da za a raba gado to a dinga neman masana gadon su raba sa kuma a daina kiyasi komi a bi shi keke da keke a raba Allah subhanahu wataala ya datar da mu to mu kara gaba mu karanta hadisi na gaba ko wala Allah muka zo da kuma tsala sai mu bayanin ta malati الحديث الرابع والتسعون الحديث الرابع والتسعون بعد المئتين حديثنا دليل التسعين دهلو an usama ta bin zaid radiyallahu anhuma daga usama din zaid Allah ya kara musu yarda qala yace qultu ya rasulullah yace nace wa ma'aikin Allah sallam yau shi kenan lokacin da aka je fatahu makka usama dan zaid Allah ya kara musu yarda yace wa manzon Allah sallam atanzilu gadan fi darika bi makkata ya ma'aikin Allah shin zaka sabka a gidanka ne a makka wani gida kenan ai annabi sallallahu alaihi wasallam su ɗan maka ne ko aya da kannan babanni da sauransu kuma ai yau ban gadan nan to shin kai ma idan ka je maka gidanku zaka sabka tunna akwai akwai dangin sa kannan baban sa da nan baban sa irin Abdul Muttalib irin su Aqil da sauransu da su iyalin Ja'far to sai arbin Allah yake ce masa wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur shin aqil dan Abdul Muttalib aqil dan abdul muttalib ya bar muna gida ne ko ya bar muna wani wuri ne a garin makka ko kuma ka tambaya da bake yi shi aqil dan dan abdul muttalib dan abi talib afwan aqil dan abi talib shin ya bar muna wani wuri ne wani gida da za mu zauna me yasa ya wannan mai wannan tambayar saboda abu talib ya rasu da yana mi na'am abu talib ya musulunta bai musulunta ba waye abu talib kin nan baban ali dan baban ali ba sarkin annabi muhammad ai bai musulunta ba ko eh annabi ya arrada masa musulunci amma yace ya mutu zai mutu akan addinin abdul muttalib to shi ne sai yake tambayar yanzu shi zai sauka gidan aqil dan abi talib sai annabi ya tambaye sa wai shin aqil ya bar muna wani gida ne saboda abu talib ya rafsu akan akan shirka da kai shi kuma ya bar diya guda nawa diya guda hudu shi abu talib da ya mutu ya bar diya guda hudu akwai akwai talib akwai aqil akwai ja'far akwai ali lokacin da al-muttalib ya bar wa'annan mutanen talib da kuma aqil da ja'far da kuma ali kaga ali ai surkin arabi ne to sai arabi yake tambayar yake so ya kawo mana wani hukunci nan mu fahimce sa shine cewa idan mutun ya mutu akan kafirci ko da ko babanka ne ko danka ne baka cin gadon sa sai ke cewa la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslim da dai musulmi baya cin gadon kafiri idan mahaifin mutum ya rasu yana akan shirka kafiri ne bai musulunta ba to in za a raba dukiyarsa ba za a raba da shi ba za a bai wa wa'ancan suke milla ɗaya da uban suke kafirci amma kai da kake musulmi ba za a baka dukiyar ba dukiyar babanka ce amma ba gado tsakanin musulmi da kafiri haka idan idan mutum yana kafiri babansa yana musulmi to baya cin gadonsa idan ka mutu sai ka bar cikin ɗiyanka akwai kirista kai musulmi shi kirista to ba za a ba shi gadonka ba mun mutu karatun da ka babu cin gado tsakanin musulmi da wanda ke kafiri kafiri bai cin gadon musulmi musulmi bai cin gadon kafiri mu fahimci wannan da kyawu Allah ya sa mun fahimci karatun jama'a kun gane kafiri bai cin gadon musulmi haka musulmi bai cin gadon bai cin gadon kafiri da ana yi to da manzala sallallahu sun gaji gida a cikin a cikin garin garin Makka wannan hadisi yana karanta da mu awa bai kamar haka ya halitta a sai da gidaje a Makka sannan kuma muna gan cewa musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi yana karantar da mu wani karatu mai girman gaske mahimmancin ɗan uwantaka ta addini jama'a a farkon addini ɗan uwanka na addini a cin gadon ka ɗan uwa na addini ɗan uwantaka ta addini ba karamar al'amari ba ce a ce musulunci ya haɗa ku kuna zauwa ku yi sallah ɗaya kuna da manufa ɗaya wallahi alazim wani lokaci abinda dan uwanka na addini zai maka dan uwanka na jini yayi kadan ya maka wannan abu sai za ku daina wasa da ƴan wataka ta addini ba ba ba wasa bace zama dan uwa na addini ba karamin al'amari bane Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace to sai kuma wannan hadisi da yake karantar da mu shi kuma hari akan sai da wala'i mun ce wala'i abinda ake cewa alwala shine wata ni'ima da zaka yi mutum yana bawa ka intar da shi kamar ka saye sa ne kamar ka intar da shi daga hakangi na bauta ko to wannan abun ba karama babu ce kana da falala a kansa yadda ka san mutum babu shi a duniya sai kai zan wasila zawo shi duniya kana da falala a kansa idan babanka da ya haife ka ya zama to yana da falala a kanka ta haihuwarka to haka wanda ya intar da bawa yana da falala a kan wannan bawa saboda yana cikin wani hali na bauta sai ya intar da shi ya maida shi ɗa kamar kowa wannan ba karamar falala ba ce shi ya sanya wala'i ba a wasa da wala'i ka intar da mutum to kana da falala a kansa wannan intarwa kuma ba a saida ta sannan kuma ba a ba da kyautata shi ne hadisi zai karantar da mu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته yace ma'aikin Allah ya hana akan asai da alwala'i ka sayar da walintaka da kuma ka ba da kyautarsa ba a yi me ake ni da wannan hadisi ba na hadisin yana karantar da mu cewa duk lokacin da ka intar da bawa to kuma ba za ka mai da intarwa ba karkashin wani ka ce wa ne intar da shi a kai ne ka intar da shi falalar tana a kanka yadda ka san ba a dangana wa mutum uban da ba nasa ba da ko da na shege ne ana dangana shi da uban za mu zo mu ga inda ɗan shege na cin gadon ubansa ku bari mu shiga cikin nisa'i eh ku bari mu shiga cikin nisa'i yana daga cikin masu cin gado sosai eh yana cin gadon ubansa matsala ce da malamai sun yi rubutu a kai babi mai zaman kansa su gutunke da kai wannan malamai suka saba wannan fatawar kalilan ne amma jan wurkin malamai suka tafi akan cewa yana ciki yana cin gadin zamu zo akan in Allah yarda a tafsirin mu na nisa in Allah da zamu zo akan wannan mas'alar abin nabi da wannan hadisi yake karanta da mu jama'a ko abin da hadisi yake ni shine idan ka yantar da mutum to baka ba da ragamar falalar ka ce ya koma karkashin wani a'a ka riga ka yantar da shi kuma yantar waya bane me mai girman gaske ba a banza ba Allah zai sanya a ce abe ke da suna ita'amu asharatu mas'aba ba shi ba tahriru raqaba au tahriru raqaba a yantar da bawa mutum na cikin kangin bauta hatta ba aikin hajji bai halitta mutum ya je aikin hajji in ba da izinin mai gidan shi ba idan mutum yana bawa aka ce wannan bawa ne bai halitta ya je aikin hajji in mai gidansa bai yarda ba sai wanda yake ta kai ya yarda ka je sannan ka je ko kuma ba sannan kuma duk abin da ka mallaka na dukiya mallakinsa ne ba naka ba idan kana ƙarƙashin mutum a matsayin bawa in kana da tiriliyan ɗaya in ka mutu ɗiyanka ba sa cin gadonka shi zai ci gadonka shi mai gidanka wanda ke da kai misali sai ka je kasuwa ka sayo bawa idan ka so bawa sai ya auri koyan gashi ma irinsa baiwa sai su haihu ɗa to wannan ɗiyan suna suna cikin zimmar kare ka kai suna gargashin ka ne in wannan bawan ya mutu duk abin da yake da shi na dukiyar wa'ancan yaran ba sa cin gadon balma da shi da abin da yake da shi duk kai mallakin ka ne da ɗiyan shi da dukiyarsa duk mallakin ka ne a shi kaga bauta ba karamin al'amari ba ce to sai ka in tadda mutum a cikin wannan ƙangin kace ya zama to ɗa kamar kowa to wannan bautar ta fita daga cikin tsarinsa ka fitar da wuya ga cikin wannan bautar ka da daraja da kima a kansa ina ba ta mun fahimta daga shi ma in aka zaka yana kana cikin masu cin kana cikin masu cin gadan sa saboda kana cikin masu cin gadan saboda akwai falalarka akai ba su kuma bun fahimta ba amma kuma ɗiyan sa za su gado su shi ma har yau tunda ka intar in kuma ɗiyan su ma sun in sun an intar da su sau ana iya aitar da uban ba aitar da ɗiyan ba matsala ta bauta karatu ne wanda na da sarƙaƙiya kwarai sai an da hankali sosai to mazala ya hana ba da kyautar wala'i da kuma sayar da shi to sai kuma hadisin ƙarshe a cikin babin ko shi ne hadisin aisha Allah ya ƙara mata yarda hadisi na 296 قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأوتي بخبز وعدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لهم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق, تصدق على بريرة فكرهنا أن, نطعم أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الولاء لمن أعتق wannan hadisi akwai akwai akwai darasi mai dimbin yawa a cikin sa jama'a darasin farin annabi aisha yake cewa kanat fi barirata salatu sunan akwai wasu sunnoni wasu hukunce guda uku da uku da aka aka zartar dalilin barira barira ce silar jayo wasu ababe guda guda uku ita barirar wace ce ta ku yanga ce take aiki gidan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda aisha ta intar da ita kun bance ta ya aisha ta intar da ita Allah ya kara mata yarda to lokacin da aka intar da ita lokacin da aka intar da ita su take cewa to an bata zabi khuyirat ala zawjiha an bata zabin akan ta ci gaba da zama mijinta tana a matsayin da ina a matsayin bawa domin da yafi bawa daraja ko ba shi karatun e ɗa ya fi bawa daraja ita sai aka bata zaɓi akan ta ci gaba da zama an bata dama ko ta ci gaba da zama da mijinta a matsayin ta ta ɗaya shi na bawa ko kuma a raba auren ina fatan fahimta a ƙarshe dai abinda ya faru shine ta rabu ta nemi da arabu saboda shi a matsayin shi na bawa in suka aihi ɗiyan sun zama tomi bayu amma ita fa ‘yan tattaci kuma ɗiya suna biyar waye ubansu ne sai ta nemi mi sai ta nemi da araba a wurin sai kasance to aure tsakanin bawa da mutum mace mai inci da namiji ba da namiji wanda ke cikin bauta na da matsala ita kasan amma an baiwa shi mutum mai inci ya auro mace baiwa ba laifi kun baita idan mutum ɗa ne zai na iya aure baiwa amma ita baiwar mai inci ta aure bawa to nan ne mana ciki to sai ta nemi zama a kan arabun auren araba auren sai zama kuma doka a musulunci shi zai cewa sunan wannan dalil da aka sunanta wannan abun kun baita ita ce silar da aka baiwa har ba zaɓi cewa idan kika zamanto ita tana da inci an ita da ita amma mijinta bawa ne sun yi aure tun su jahiliya tun ana bayi duka bawa da bawa da aka aure yanzu sai ita aka intar da shi ba intar da shi ba to me zai faru sai aka bata zabi in tana son ta cigaba zama da shi in kuma tana son sai a raba aure sai ta ga gwara a raba auren sai aka raba auren sai ta kasance sunna wa al'ummar manzon Allah cewa babu aure tsakanin diya mace diya da kuma ɗa namiji bawa kuma su karatun kiran ko? na biyu shi ne sadaka da aka yi mata ai mata sadaka wadda manza su salayin kuma ya ya karba wanda shi ne wannan hadisun zamu abin nan a kada ta manzan Allah bai cin sadaka annabi shi da sahabu da shi da iyallan gidansa ba sa cin sadaka sai dai kyauta manzan Allah bai cin sadaka a ba a tattaro zakka a kawo annabi bai cin dukiyar zakka kwata-kwata bai ci bai ci kuma gidansa ba a ci kuma duk wani jininsa bai ci ya ga ce gidan annabi ya hada da matansa da 'ya'yansa da kuma iyalin al'abbas ɗan abi talib da iyalin ja'far da iyalin aqil da iyalin ali duka ba sa cin zakka ko kuma duka ba sa cin zakka dan ma kake tunanin a tattaro akawun za Allah ka ce a ce ya canye a'a shi bai ma bai ma ci amma kyauta fin ana baiwa manzon Allah to ku ji abin da ya faru wa uhdiya laha laham sai aka ba ta kyautar nama ita wa ita barira da aka ba ta kyautar nama sai ta zo da naman a gidan tunda tana gidan tana gidan Annabi sallallahu ko Aisha ta in tadda ita to sai aka dafa naman a gidan a cikin tukunya ta ta karfe ta ce burma a cikin wata tukunya ta ta ta ta dutse alburma tukuye da aka yi da da duwatsu tukuyar dutse da ake cewa alburma to cikin wannan tukuyar aka dafa nama ana shiga da na mai shigo cikin sai ya ga kamar ana da huwan nama ka sai ana da nama gida bai koyuwa ko gobraye suna gane cewa gidan ana da huwar nama ba masu mata ba hatta gobraye suna gane ana da huwar nama manzo sallan da ya shigo sai gano cewa gidan fa ana ana dafa nama suka ce a ai dan guda ya gani saboda ai kana fi khidmati ahli in shiga cikin yana taimakon matarsa a wajen aikace aikacin gida yana kama musu aikin gida wanda sunnar da ustadai da malamai ba sa tabbatarwa a gida eh wannan sunnar ta kawo mata aiki ustazai da malamai ba sa ka ba sa yin ta da yan kasuwa duk ba sa yi ka tar da gudan ustazu liman guda yana yana yana tanyen matarsa wanke wanke to an yi an yi sa'a ta da amarya ana tana tsakar rai ana ji da ita to amma shi manzo sallan yana sunna ce tashi ma ya zama yana kawo matarsa aiki wallahu ta'ala alam da ya zo sai annabi ce a ka masa abinci annabi sallan fa da'a bi ta'amin sai ya ce da azo masa da azo masa da abincin sa fa uti bi khubzin sai zo manzo Allah da da biredi aka zo manzo Allah sallan da gurasa wa udmin min udmil bait da kuma wata miya daga cikin miyar gidan abincin gidan da da ya kawo aka dafa shine aka kawo manzon Allah sallan annabi yana kalla sai ya ga ci alam aral burmata alan nari fiha lahum ba na ga tukiya ba da nama cikin tana da huwa kuji ai na ga tukuya da nama ana dahuwa na ga nama cikin tukuya ana dafawa ya ake kuma ni sai a kayan miya haka nan ba wasulla shi yasa kaga wannan yana kai da mufikihun zamantakewa da mata eh ba gatsi ake musu ba a zage su ana ga a'a wata hanya ake cikin murmushi da dariya manzon Allah ya faɗa yace alam aral burmata alan nar fiha laham to ku hajjoyin gidan kuma ya aka yi na wani gada dafa nama cikin tukuya kuma ni a zo min da nama abinci haka nan faƙalu sai suka ce bala ya rasulallah tabbas an dafa nama a cikin tukuyar dutse a gidan amma dai a kaji abin da ke faruwa zalika lahmun tusuddika bihi ala barira suka ce wani nama ne da aka baiwa barira sadaka sadaka ce aka baiwa barira wannan naman to kai kuma annabin Allah baka cin baka cin sadaka fakarihna an nut'amaka min sai muka kiyamaci mu ce da kai daga wannan naman sadaka abinci sadaka sai muka kiyamaci mu baka to yanzu ba sadaka ho yanzu mutane yawo suke suna amsar ta fa yawo suke suna amsar ta fa qala sai ce huwa alaiha sadaka ita barira aka baiwa sadaka sadakan barira aka baiwa wa huwa lana mina hadiya kuma kuma ta ba mu kyautar ita aka ba sadakan shi guntan sadaka ne amma ni bari za ta bani ba sadaka bane kyauta ta bani wannan yana karantar da tawazu'un annabin Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne bai da jiji da kai sannan kuma bai dauki duniya da fadi ba san ba akwai wanda kawai fa abinci ko wanke kwano ba ya saka musu to ya kama jini da bacin rai kenan ko to annabi sallallahu baka yake ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam yace ai ita aka bai wa sadaka mu kuma wajen mu ba sadaka bane a matsayin kyauta ne hadiya ce kyauta ta ba mu wa qala annabi sallallahu alaihi wa annabi Allah ke cewa fiha game da ita ita bariran yace alwala'u liman a'taqa alwalanci yana tabbatuwa ne ga wanda ya intar da mutum ina ba ta mafinta daga aisha ta intar da ke tana da falala a kan gini kuma aisha iyali na ce daga ta an ba ke kuma sai a samu daga cikin wannan abincin hadis yana da abubuwa da dama jama'a daga cikin abin da suke karantarwa cewa idan aka ba ta da kyauta ko sadaka zai iya ba da kyauta in aka bai wa talaka kyauta sadaka to zai iya bayarwa me ba tsakanin sadaka da kyauta idan aka ce sadaka shine a baiwa wanda ke cikin bukata wannan abun shine in kai kai sadaka kuma da idan ka dauki abunka ka baiwa abinci ko kudi ka baiwa wanda baya da yana da bukatar wannan abun to sunan wannan abun sadaka amma idan mutum ya wuce abun sai ka doka ka bashi to kawa shi kyauta ne shi yasa akwai mutane guda uku da aka hana ba su kyauta a duniya annabi ya hana akwai mutum guda uku da ba a ba kyauta ma babi na na daliban ilimi tun duka daliban ilimi ke zan faɗi ɗaya daga cikin sauran sai a je a nemo wanda ba a bayo to bari mu bai faɗi biyu wanda ba a bai wanda ba a baiwa kyauta na farin duk alkali kuskure ne a ɗauki kyauta ba alkali ba ba alkali kyauta mai shanki shara'a prokirar da republic kuskure ne a kawo sabon prokirar a tattara shinkawa ka gawai mutum mai kudi ya bude shinkawa ya kai mun prokirar wallahi la'adin kajin kiyama sai kame ba sai kame wa allansa ba a baiwa prokirar kyauta ba a ba shi kyauta saboda in kana ba shi kyauta to fa in ta zo kanka bai iya tsawa shi magana ta gaskiya ba a ba alkali kyauta ba a ba shi kyauta e ba a baiwa alkalai kyauta juju ba a ba su kyauta saboda gudun saddun zariya kattaje wani abu ya faru a kawo ka kuma su kasa yin adalci a kai na biyu jagora gwamna ba a ba shi kyauta ba ta yi ba shi wa ba a bakin gwamna kyauta ko kumfaita amma mai wanda ya fi kowa kudi tawa za ka iya ba shi kyauta wanda ya fi kowa kudi tawa a musulunci ya halitta ka ba shi kyauta ba ko kumfaita ana ba shi iya ana ba shi kyauta ba sadaka ba kyauta sadaka talaka ake ba sadaka amma wanda ya yi ƙarhin abu sai da a ba shi bi hadiya a ba shi kyautan wannan abin to kyautar wa'ancin muka yi fira ba a baiwa ba a baiwa inda mutanen Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan hadisi na karanta da mu kuma girman ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi girman iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa mutane ne masu kima da daraja sannan kuma yana karantar da mu kai ne gida ka zama responsible a gidanka ka zan jagora hukun baita kada ka yarda gidan yanzu ba akwai wanda zai ga matarsa da dinki wallahi ya kagara tambayar ta ina ta samu shi ke yanzu har mata ka sa tufafin da ba kai ka saya ba kun bace maka bayani kuma ka ganta a zauna lafiya ai in mutum da hankali wallahi ba za a kwashi lafiya ba ta sayo ta ka akwai bukatar ta maka bayani na sai kaza an kwasa min adashe na zan sake kayan daki akwai shara tsakanin mata da miji ko kuma a zan sai tufafi kuma anan nake bai wa su matan shawara ku sai su mata ba musamman yaran nan na yan demil ko wallahi ilimin zaman aure ya gagare su zama da miji akwai matsala ba su fahimci da ake zama da maza ba shi fa zama da namiji zama ne na bukatar ka zaman tudura sai ka dan ɗarki yan siyasa sai kin iya siyasa shi fa namiji ba dan gidan gurumce ce namiji ba wanda ya ci lagos ya ci abuja duka unguwa ba mai zare mai idanu akwai bukatar ki sanya za ki sarrafa shi irin kin ɗanci adashin nan kin abun nan sai ka ga wallahi sai a shekai ka shekarar biyar da mace ba ta mata kyauta ba ko shekarar biyar da ita kuma tana samun abu alkhairi ta wajen ka amma ba taɓa wani lokaci za ta zo ba ta ɗan fiddo wani abu gashi ta baka kyauta ai wannan kin ba da mata wallahi mace ta amshi sunanta mace malam wallahi kyaututtuka sai ka akwai matar da fa wallahi ita ke dinka miji tufafi a sallah sai ka gani kawai wallahi ta dinka ta kawai ta mun ta san tailor ko ko za ta sa akai a dinko maka kaya ai ka kaga wannan masha Allah dole ko ta bata maka dare ka dibi shi daga cewa ita sai ta dinko min hoka dole ka bi a hankali ba ga bane dan Allah tsakani ba da Allah ta saya maka hula an saya maka mantin an saya maka zobe an saya maka takalmi ah ai kaga dole ka ji dadi in ka sanya fa za zuwa ga kai ai wannan fa hajjiya ta saya ni wannan akwai dadi ko ki saya ki baiwa mahaifiyarsa abinda mata mu ba su yi kenan ai kyauta da mamarka ai nake so in ja hankalin mata duk mata take son ta yi kima da mutunci a gun mijinta ta dinga mahaifiyar mijinta kyauta wallahi kin da kin sha mamaki ko da ko shine zai miki alkhairin ya so shadda misalin ko inwajis ko ta shadda tsada ya ka sai kin kalla kawai ki sa hannu ki godiya kuma ka san wani abu matan mu suka godiya baka jama'a ba ka dan soyo abu a kawo ka kawo a ce masha Allah Allah ya saka da alkhairi wallahi wanzu kuma ta kara so mata inwajis ka ka ni yanzu ka wata wata ka wata kawa gare ki da ka ga kaji shi ne gaje ki da ki ba wata kawa ki gare ki shi ke kira ki to ya so wani abu ya ka na musamman sai ke ce gaskiya ina ganin alhaji wannan shaddar gaskiya da swaja ya kamata hajjiya zan in an ba zan kai mu hajjiya zai ji daɗi kin karrama mahaifiyarsa wallahi zai ji daɗi ko kowa yi zai ji daɗi wannan ka zo gidan wajen mamar ka tarar da wani abu a ce maka ai matar ka ta kawo shi wallahi akwai daɗi saka ji daɗin al'amarin duk take bata maka dare ka tana cewa ai tana kyautata wa mahaifiyarka zaka dan sauwaka mata to ana son namiji zan responsible a gidansa ku yi manzon Allah fa tambaya yi zawa aka aka abu sai to ah ba nawa na ga nama ba ya akai ce ai naman kaje kaje da akai ai maka bayanin duk abin da shiga cikin gidanka ka san ta yaya aka yi shiga domin anta mas'ulun amama rabbika kai abin tambaya ne gaban ubangijinka sai Allah ya tambaye ka musamman masu iya mata yanzu ba akwai wanda wallahi is tana da tana da iPhone tana da Samsung manyan sarurin ne amma bai taba tambaya ba kai wani ma tsahabar za a zo a yi biki biyar jerar juna kuma za ta yi uniform kuma kala uku duk biki ta yi na leshi ta yi na ƙaramar atamfa kuma ta yi na shadda ɗiyar kamaci an yi hido an ko ta yi na shadda ta yi na leshi kuma ta yi na atamfa kuma biki biyar kaga in ka zoka uku so biyar nawa kenan sha biyar kuma duka lokaci guda kuma kai ka bar ta haka kuma ka tambaye ta ba wallahi za ka bai wa Allah amsa daga in ka ga abu wani abu a gidanka to ba laifi kai tambaya to amma mu san ta yadda za mu dinga tambaya wa matan su matan fa suna bukatar a lallaba su suna bukatar lallabawa domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi baya baya garaje akwai littafin da malamai suka rubuta wani littafi da wata waruta akan gyara matsalolin zamantakewar rayuwar aure akwai bukatar duk mai mata ya nemi littafin ya aji ni da nawa a gida eh duk mai mata ka nema ka aje yana tambaye ka sunan littafin mu manta ba subhanallah alfarko shi dai alwasa'il ne alwasa'il a ba shi ba ne alwasa'il wace ce alwasa'ilun nabawiyya limu'alajati limu'alajati wa ƙarshen dinamanta alwasa'ilun nabawiyya yake limu'alajati mashakil zawjiyya hanyoyin da manzo Allah yake bi domin gyara zamantakewa ta gida wannan littafin yana da fawaid akwai hanyoyi ya kusan hanya 15 ya kawo da annabin Allah yake bi wajen gyara matsala ta cikin gidansa to in ka karanta kai ma sai Allah ya taimake ka akan gyara matsalolin domin daga cikin abin da ke sa aure yayi aminci ai tabbatu shine ku iya gyara matsalar junanku a cikin gida in Allah ya baka wannan to Allah ya taimake ka Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma wannan hadisi na karantar da mu cewa eh duk wanda ya intar da mutum yana da falala a kansa kamar mutum ne ya haife ka akwai falala a kai da yake da ta akai Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma karshen babin kenan ko daga sati mai zawa za mu shiga kitabun nikahi hadisai ne da ayoyi da suke birjik suke bayani akan aure wanda ma in mutum bai da aure to sai ya ka sai yayi in kuma dai gare ka to sai ka kulla ne kari Allah ya Allah subhanahu wataala ya datar da mu jama'a akwai ina eh eh diya na uban ne diyan na uban ne idan mutum bawa ya aifi mutum da sai ya aifin mace baiwa sai ya auri mace baiwa to diyan ba bayu bane iya ne ba bayu bane mun fahimta amma in ita ce baiwar ita ce intatta uban bawa to diyan bayi ne ai mu bayani wannan ko Allah ya datar da mu naktafi bi hadal qadr ila usbul muqbil insha Allah wa bi hadal qadr kifaya wa sada to bari mu ida wali karatu kenan sai mu ai tambaya wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh